السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين ولا يا راس كما لن يمكر كتاب كوجه كما لن يا راس غدا اه كاي كاي كاي ولا كاي شي جان كاي دولا ولا يكون ولا زوال اللهم صل وسلم بإذنك على هذا المحسن من نور وجهك الأعلى المعبد الداعي الباقي المكلد في قلب نبيك ورسولك محمد وأسألك باسمك الأرض الواهدي بوالد الأحد المتعالي على هذا الكون والأبد على الذي سوى كل أحد الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الحمد لله على سيدنا محمد سر الحياة الوجود والسر الأعظم لكل موجود صلاة تنزل في قلبنا الإيمان تأثيرنا القرآن وتفهيم منه الآيات وبتوليدها نور الجنات ونور النعيم نور النظر الى وجهه الكريم وعلى اله وصحبه وسلم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سلام على الياسين انا كذلك نجزي المسلمين انه من عبادنا المؤمنين وان لولا من المرسلين ne ya daren sunan ramana biyu Allah ya ce wa inna lutan kaga cewa annabi lutu da min al-mursalina yana da cikin manzannin Allah dari guda sha uku Allah ne ya faɗa إذ نجيناه وعده أجمعين إذ يا إن نجيناه الله يشموني مكفيلة تدع نبو نوح وآله da iyalansa ajma'ina baki dai wanda suka yi imani da hi illa ajuzan fil kafirin illa ajuzan sai dai wani tsohuwa to matarsa ce tsohuwan nan fil gadirina tana daga cikin wanzazzu ala baqina tana daga cikin wanzazzu fil azaba daga cikin azaba summa dammarna al-akhirin Allah ya ce summa dammarna sannan a halakana muka halakar da al'akari na wasu jama'an aika fara ka tsome kafiran mutanensa baki daya wa inna kum la tamurruna alaihim muzbin wa innahum domin su dinnan la tamarruna ku dinnan la tamarruna kuna giftawa alaihim a gare su ai asarihim kuna bin guraban su wa manazilihim da gidaddajin su fi asfarikum idan kun fita fatauci musbihina daidai lokacin asuba ai waqatul sibai lokacin ya zuwa ya hani an nahara da rana wa billain kuma da dare ma in kuna tafiye tafiye kuna biye ta wannan guri afala tajilu yanzu ahe ba za ku yi hankali ba ya ku mutanen maka ku duba abin da ya so ga mutanen annabi lutu fata ta biro na ku yi lura da shi ba za ku yi hankali ba he kuma yanzu abin da ya same su shi zai same ku ba za ku daina ba wa inna yunusa la min al mursalin Allah ya ce wa inna yunusa kun ga annabi yunusa bunu mata la min al mursalina yana daga cikin manzannin Allah huwa ibnu mata shi annabi yunusa sunan babansa mata wa huwa ibnu ajuzan dan tsohuwa ce allati nazala alaiha Ilyas wanda annabi Ilyas ya sauka a gurin ta shine Yunusan ɗan kenan tsohuwa ce babba to annabi Ilyas da zai sauka wannan birni akwai Yunusa to wannan Yunusa wato mahaifiyar annabi Yunusa ita ta sauke annabi Ilyas shi yasa ake so mutum ya yi wa malami hidima sai Allah ya baka ɗa ne albarka ko Allah ya baka ya ne albarka ita mahaifiyar annabi yunusa ta yi wa annabi iliyasu hidima to bari ku jima dai ku dinga duba sharhi ku ga abin mamaki ba a dalilin hidimar fasta kafa inda ha min ƙaumi lokacin da annabi iliyasu mutanensa suke so za su kashe shi
fastakafa ya zo ya ɓuya ne inda ha a gun mahaifiyar annabi yunusa sai ta ta haihurin wata shida wata shida yana ɓoye a gun mahaifiyar annabi yunusa wa yunusa sabi amma a lokacin shi annabi yunusa yaro ne an haife shi yorga ana renansa wa kana ummu yunusa domin mahaifiyar annabi yunusa takadumuhu tana wa annabi Ilyas hidima bi nafsiha da kanta wato wani suhu tana ebe wa annabi wato Ilyas hasu wala ta dakaru anhu ba ta jinkirtawa karamatin ga wani karama ta gadiru alaya duk wani abin da ta ga za ta iya yi ta yi wa annabi Ilyas suma inna Ilyas sannan annabi Ilyas da ya zauna wata shidda a gidan mahaifiyar annabi Yunusa azana lahu fi siyahat yace ki min izini iya zan tafi can jeji in bauta wa Allah fala ya gabil jibal shikenan annabi Ilyas ya je cikin duwar wasu manya manya ya dinga ibada yana cikin ibada wa mata Yunus sai annabi Yunus ya mutu ka ji fa kai shi ya mutu ma da kuna fahimta na kuna ganewa ai kuma ko yawwa shi annabi Ilyasu ya zo ne ya sauka a gun mahaifiyar annabi Yunusa to lokacin mutanensa suna so za su kai a nan ya ɓuya to wannan ɓuya da ya a wannan guri kuwa har watansa shida to da ya ga kuma ya ɗan lafa haka alhamdulillah alhamdu shi kenan daga lafa wannan sai ya ce to iya zan je jeji in ci gaba da yi wa ubangiji na ibada to shi ne annabi iliyasu mahaifiyar annabi yunus ta masa izini ya je ci gaba da ibada yana ibada yana ibada kuma shi annabi yunus dama yana yaro ana renansa to me zai biyo baya kuwa kullum yana ya fita ya tafi da kwana kaɗan annabi yunus sai ya mutu yana yaro ya mutu kun ji ko ku ci gaba da duba shi kaji sai annabi yunusa mata yunusa ibn al-mar'ati annabi yunusa dan wannan matan ajuza sai ya rasu fakaraja fi azar ilyas sai mahaifiyar annabi yunusa tace to bari in bugu kafan ilyas na je in same na gaya masa dana ya mutu faɗu ba wara abin jabali ta zo tana bin daji tana kewaye duwar watsi hatta wajatuhu har ta samu annabi ilyas fasaluhu an yi da ula ya ce iliyasu bayan kamar ne wannan ɗan na ya mutu ai ya mutu ya mutu an yi da ulahu ka roƙa min Allah mana la'allahu ya haya albarkan da Allah ya ma ko ɗan na ya rayu ya haya laha wala da ko ya rayu annabi iliyasu ya ce ba kuma mu je gun ɗan naki faja'a iliyasu ila sabi annabi Ilyas ya je gun annabi Yunusa ya mutu ba da arba ta ayara yawmin ya mutu da kwana sha hudu ya je gurin sai da ya mutu da kwana sha hudu marat ni mauti wanda suka shuɗe daga mutuwarsa fatawara annabi Ilyas ya alwala wa sallah ya sallah wada Allah ya roƙi Allah fa ya wallahi Yunusa sai annabi Yunusa ya rayu Allah ya rayar da shi ibnu mata bidawati Iliyasu a dalilin addu'an annabi Iliyasu alaihi salam sannan da ya rayu sai da ya zauna shekara arba'in a duniya to shine wa arsalallahu yunus ila ahla nainawa sai Allah ya tura annabi yunus ya je wa'azi a mutanen birnin nainawa min arar mosul da kasar mosul wa kanu ya'buduna al-asnam suna bautan gumaka dubu a kudu a darajar addu'a ga wani yana lahira an dawo da shi duniya zai zai wa Allah aiki sai da ya gama aiki kwanansa ya kare daga baya ya mutu shi mutuwarsa nawa ne mutuwa biyu ya yi to ka gani ga na farko ga kuma kwanansa ya kare ya kare mutuwa Allah da yadda ya ga dama addu'a wasa ce kuduwa addu'ar annabawa ka mutu da kwana sha hudu an roƙi Allah ka zo duniya Allah ya mai da kai annabi ka tunatar da mutane kuma sannan kwanan kai kare ka mutu to mutane da yawa ba san da wannan labari ba to kun ga dai lamarin annabi Yunus to sai sai mu je na idza baqa ila al-fulk al-mashhun fasama fa kana min al-mudari idan abaka yayin da annabi yunusa wato ya bar mutanensa ila da hulki ya yi ga jirgin ruwa almashahunu abin cikawa da al'umma shine cika da mutane a safina ta jirgin ruwa ce al eh, jirgin ruwa ce almamlu'atin cikakkiya hata garaba qaumuhu har mutanen da suka yi lamma lam yanzil bihim al'azab saboda azaba bai sauka gare su ba allazi wa'adahum bi wanda ya masa alƙawari fara kiba safinatu ya hawo jirgin ruwa ko qabat tiljatil bahari ya tsaya a zurfin kogi fa qala lamal lahuna jirgin da ya tsaya a tsakiyar kogin matuƙa jirgin ruwan suka ce kuna abdin abibin a wannan gurin akwai wani bawa da ya gudu min sayyidihi daga sayyidinsa ta daharuhu ta zaharuhul qur'atu qur'a ce za ta bayyana shi fasa ma'aka da qur'a qara alim mutanen jirgin suka kada qur'a fa kana sai annabi yunus ya kasance min al mudaharina yana daga ababan rinjaye sai aka rinjaye da qur'a Allahu akbar al maghlubi na aka rinjaye da shi bil qur'ati da qur'a fa alqu bil barihi ne atake mutanen suka dauka suka jefa shi a kogi to sai waje hukuncin Allah
فالتقم الحوت وهو مليم ba da banza ba farka kama hulhut daga nan wannan kibi ta haɗiye annabi yunusa ibtalahu ta haɗiye yi wa huwa mulimin yana mai jin raɗaɗi ai al'ati aka zo da bima yulamu da abin da mulimin yana mai abin zargi alayhi min zahabihi ga tafiyarsa ila albari zuwa kogi mulimin ɗin zargi ne warkubuhu sabilati da hawansa da yake zuwa ga jirgin ruwa bila izini min rabe ba tare da izini da ya samu abun ubangijinsa ba shine huwa mulim yana mai abin zargi
فلولا أنه كان من المسبحين to a lokacin da zai hau jirgin ruwan zai fada kogin sai ya ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin to Allah ya ce falaula annahu kana min al-musabbihin ba dan yana daga cikin masu yin wannan tasbihi ga Allah ba Allahu akbar ai az-zakirina yana daga cikin zakirai bi qawlihi kaseeran bi badan sau da yawa ma ya faɗi wannan a cikin kifin la ilaha illa anta لا subhanaka.
إله إلا أنت سبحانك إني كنت من To ya faɗi الظالمين wannan da yawa a jirgin ruwa sai Allah ya yi masa bakin ciki saboda haka duk mutumin da wani abu ya dame ka a rayuwa na bakin ciki ko kana so ka ga Allah ya biya ma wata bukatarka ko kana neman wani fatahi a gurin Allah imma na samu imma na ilimi imma na biyan bukata imma na biyan bashi to sai ka yi alwala cikakke ka yi nafila raka a biyu ka karanci fatiha da kulhu wallahu raka na biyu fatiha da kulhu wallahu ka yi ga ɗaki ka rufe in ka yi rafiya na raka biyu ka- ka sallame ka yi asagafar la cikin tarbi talata na cikin tarbi la ilaha illallah cikin tarbi ka yi fatiha kafa uku kai wa Allah godiya kai bismillah da kulwa kafa uku kai wa Allah yabo sannan sai ya kama wannan addu'a la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin kai dubu ɗaya da ɗari da goma sha ɗaya wata bayan ka gama kuma kai wa manzon Allah salati ko goma ko ɗari abin da ya sawaka ka daga hannu ka gaya Allah bukatan ka Allah zai biya maka eh mun ba ku izini ku yi akan abin da ya shafi rayuwa na ɗan adam na alkhairi ba na sharri ba to an ba ku duk wani matsala da mutum ya shiga Allah zai fidda shi sai Allah ya ce لا لبس في بطنه إلى يوم ba dan يبعثون dai yayi wannan tarbihi ba ai da cikin kifin ya zama kabarinsa الله أكبر la la bisa da ya zauna fi bada ne a cikin cifin ila yau mai yi ba suna har zuwa ga ranar da za a tada mutane la zara badan lahu ta kabaran lahu da cikin kifin ya zame masa kabari daga wannan rana ila yau mai kiyamati har zuwa ranar da Allah zai tsaye da bayi ya musu hukunci
فنبذناه بالعراء وهو سقيم to abin da ya zauna a cikin cibin yana wannan addu'a lokacin da Allah ya iba masa ne ya zauna a cikin cibin ya ƙare sai Allah ya kifin wahayi ya zo ya harar da annabi yunusa fana bazanahu sai kifin ya zo ya harar da shi ya jefar da shi alƙainahu Allah ya ce muka jefar da shi min badan lahuta a cikin kifin bil arayi a fuskan ƙasa bi wajen arayi a fuskan ƙasa bi sahili a fuskan ƙasa min yau mihi daga wannan wuni nasa au ba da salasata ko bayan kwana uku au sab'ata ayyamin ko kwana bakwai au ihirina ko kwana ahirin au arba'ina yawmin ko kwana arba'in dan Allah shine masani wa huwa saqimun yana mai jin masassara jikinsa yana radadi alilin yana mai jin masassara kalfarki kamar ɗan tsaki ne wanda aka kyankyashe shi haka yake farfar jikin yana makyarketa wa ambatna alai shajaratan min yaqdi to ana jefar da shi ko a wannan fili ne gurin a take Allah cikin ikonsa wa ambatna alai Allah ya ce maka tsirarwa da annabi Yunusa shajaratan itaciya nin ya kaɗi ne na duman rafi sunan itan kenan duman rafi وهي القرو إتت دمر رابي تزلله تنا إن وانتده بساكن كما كان جمان سألا خلاف العادة سابانا العادة بالقرب نجم رابي موجزة له موجزة نجريش وكان تاتي وعلة بعد ذلك وبس بريوة تكزوا مسا وعلة بريوة سباها da safiya ko masa'an da mareci ya shiru min labani yana shan nonon barewa hata ka wuya har yayi karfi annabi Yunusa to barewa ta wa annabi yunus hidima haka da rafi da rafi shine dalilin da yasa ko da rani yayi rani a kwari za a ganta koren shar ko ba ciyawa ba dabban da zai cuta duk dabban da ya ci diman rafi ba zai iya takuɗe ba zai mutu a tashi a gurin duk dabban da ya ci to saboda ta yi wa annabin allah hidima kuma ko da basar wannan ma da yake damun inda aka daka ma ganyen damar rafin ka nemi man shanu ka kwaba to mutum ya dan shafa ya dabaransa to insha Allah Allah zai bashi sauki eh kuma duk dabban da ya ci damar rafi baya rayuwa yau annaban Allah hidima shine damar rafi kenan kuma sai barewa da take bashi nono da ya karfi kuma karfin sai dawo ya Allah ya ce wa arsalnahu ila mi'ati alfi law yazidu to bayan wannan wa arsalnahu Allah ya ce muka aiko shi ai ba da zalika bayan wannan ka kabli kaman gabanin ila qaumin izuwa ga mutanen da suke binainawa a birnin nainawa min arar mosul ila mi'ati alfi mun aika yi izuwa ga mutum dubu ɗari au ne mai ma'anan bal au ya ziduna ai bal ya ziduna bal bari maganan ka ya ziduna sun karu iruna sun kai dubu ɗari da ashirin au salasina ko sun kai dubu ɗari da talatin au saba'ina alhun ko sun kai dubu ɗari da saba'in da haka inda Allah ya aiko annabi Nuhu daga baya fa amanu fa amanu fa matanahum ilahi fa amanu daga nan mutanen da suka yi imani da annabi Nuhu inda ma'ayanatul azab amma ba ba haka bane sai da suka ga lalle azaba ta bayyana yayin da suka ga azaba ido da ido akramakallahu kai zo nan zaka wajen daɗi kuma nan yamma eh da suka zo akalla sun zo da mutum dubu ɗari au ya duna ko dubu ɗarin ko fiye da haka wannan kuma hakan bai faru ba Allah maɗaukakin sarki yake cewa fa mata na bihi ko Allah maɗaukakin sarki yake ba mu yake labarta mana fa amanu sun yi imani bayan sun ga azaba mai tsanani wanda aka musu alƙawari da ba su yi imani ba ya ce wahe gari azaban zai zo da garin ya waye kuwa ai sai ga azaban baki kiran to yi ne aka je gun wani fada na ba yahudi aka ce ga abin da yunusa ya gaya mana ga abin da magani shi ko baya karya annabin allah ne ya ce ga abin da za a yi duk mutanen garin nan su fita a garin idan an fita yara jirajirai gaba ɗaya tara jirajirai a guri ɗaya dabbobin garin da sun ce su a tara 'ya'yan dabbobin ɓangare ɗaya uwayen dabbobin gefe yara ƙanana tara su guri ɗaya uwayen gefe shine a ran nan aka yi haka yara kamar dubu suna kuka nya nya nya wani yaro ya hau kan wannan yaran dabobi suna kuka Allah ko da mu muna da laifi Allah saboda albarkacin wannan yara ka ji kanmu mana Allah ko a dalilin wannan Allah ka yafe mana ana ta haka da azaban ya zo Allah ya ce ta shi nan kun ci albarkacin yaran dalilin da ya sa aka ɗauke azaban kenan suna ta tuba sai Allah ya ɗauke musu fa banda anahu muka wanzar da su suka ji daɗi abqainahu muka wanzar da su mu'utanina bi malihim sai masu zura dukiyarsa ilahina in qirai ajal aka ji da su daɗi zuwa lokacin da Allah ya iba musu فاستمتعوا لربك البنات ولهم to البنون falsafati mu muna neman fatawa a gunsu in ka bara ku bar ka tambaye su ya rasulullahi kafiran maka su baka labari taubi kan tambaya ne na uzurtawa lahum a gare su ali rabbikal banat wai shin ubangijin naka shine da yaya mata bi za'ami da suna riyawa annal malaikatu banatullahi malaiku yaya ne na Allah wala hum yanzu su kafiran maka albanuna sune da yaya maza fayyakta suna su aka keɓa bil asinna da abin da yake maɗaukaki
أم له أم أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون am wai shin kalaka na mala'ikatu akan mun halicci mala'iku ina kan mataye mala'iku akan mataye ne wa hum shahiduna yanzu a sun shaida cewa mala'iku mata ne kalaka na bai kulu na suna faɗin haka sun shaida ne suna da heda akan mala'iku ya'ya ne mata ala ألا إنهم من إفكهم لا يقولون Allah ya ce ala ma'anan na'am innahum su dai kafiran maka min ibqihim ga wannan kirin ƙarya nasu la yaquluna ƙarya kullun suke faɗi ba gaskiya bane malaku ba ƴaƴa ne mata ba malaku halitta ne na Allah na'am ولد الله وإنهم da suka ce لكاذبون wala da Allah bi qawli al malaikatu banatul lahi da suka ce malaiku ƴaƴa ne na Allah wa innahu lakadibuna sun yi ƙarya Allah bai da ɗa bai aifa ba ba aife shi ba Mhm.
أصطفى البنات على البنين haka bayan za shi ku kwa zaɓar wa kanku albanatu kwa zaɓar wa Allah ‘ya'ya mata alalbani na ku kuma ku zaɓar wa kanku ‘ya'ya maza in ma raban ne ai ba daidai ba ne to ما لكم كيف malakun تحكمون me ke gare ku kai fa yayi ne kuma ta ku nuna za ku zartar da irin wannan hukunci haka kuma wannan hukunci ne alfasidu ɓacin ce ba mai kyau ba ne أفلا yanzu a yi تذكرون ku jama'ar birnin maka ta zakaruna wannan wa'azi da muke muku a yi jama'a ba za ku azantu ba ku tsarkake Allah ta'ala ku san cewa Allah matsarkaki ne ga riga da أم لكم سلطان مبين Allah ya ce amlakum sultana wai ko kuna da wata hujja ce mubinin abayyane hujjatun warihat anna lillahi walada na cewa Allah yana da kuna da wata hujja mabayyaniya ce ko ba ku da hujja فاتوا بكتابكم إن كنتم صادقين amma Allah ya ce in kuna da hujja ba a kaɗe wa mutum hanzari fatu bi kitabikum ku je ku zo da littafin naku a taura da na a taura fa aruni zalika bi ku nuna mana wannan a ciki in kuntum sadiqina in dai ku masu gaskiya ne bi qaulikum zalika cikin wannan faɗi naku وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا wanda alwa hakika mushrikan birnin makka sun sanya bainahu tsakanin Allah wa bainal jinnati da tsakanin mala'iku ba fa aljani ba ne ku kula jinnati mala'iku e ta ina ne aka ce da mala'iku jinnati ulu ajini hacin to ma'abuta fuka-fukai masu ne wasu lasa wa ruba ulu ajini hacin mala'iku ma'abuta fuka-fukai ne sai Allah ya ce suna sanya nasaba tsakanin Allah da masu fuka-fukan nan su ne mala'iku to karka ce jinnatin aljani ne mala'iku ake nufi ai li ajini hacin li ijtinanihim anil absar wani kaulu ma ka ce ba dan wani abu aka gaya musu haka din ba ijtinanin anil absar saboda buyan su ga idanu suna buya ido baya ganin su shine bainal jinnati suna buya ido baya ganin su su mala'iku na saban sun sanya dangantaka tsakanin su da Allah bi kaulihim annaha banatu lillahi sai Allah ya ce ولقد علمت الجنة إنهم لمهذرون ولقد علمت الجنة حقيقة علمان sun san aljannatu su wa'annan mala'iku innahum alqairu zalika wanda ya faɗa haka lamuraruna abin halartowa ne linnari ga wuta yu'azzibuna biya za a musu azaba kun gane ba za a iya musu azaba lakad alim shi hakika su mala'iku sun san lalle wayannan kafiran za a musu azaba su mala'ikun sun san kafiran za a musu azaba shine abin da yake nufi ba da banza ba gaba
saboda ai ila haula al mala'ikatu alladhina azzamu wajaluhum banati la a'lamu bi halihim mala'ikun sun san za a musu azaba wa ma yuwalu ilai amruhum wa yahkumuna bi azibihim ala sabili ta'id to wancan jinnatu da wannan jinnatu mala'iku ne na farko an sa nasaba tsakanin su da Allah na biyu su mala'iku sun san lalle wa'annan mutane ababan yi wa azaba ne Allahu akbar to saboda qur'ani hadarin sa yana da yawa mutum zai fassara ya bi a hankali subhanallahi amma yasifun subhanallahi tsarkakan tsarki ya taba daga sarki Allah manzan anal waladi Allah ya tsarkaka ga rike da amma ya sihuna da abin da kuke siffata wa Allah da hi illa ibadallahi almukhlasin illa sai dai ibadallahi bayan ne na Allah su mala'iku almukulasina masu tsarkakewa almuminuna masu imani istisna wa dinnan munkadi ne fa innahum yanzihuna la ta'ala suna tsarkake Allah su mala'iku amma yace wala ga wa'anda wa'annan suke saboda Allah da hi fa innakum wa ma ta'budun fa innakum domin ku dinnan wa ma ta'buduna da abin da kuke bauta min al-asnami na gumakai ma antum alayhi bi fatini ko antum alai ku ba ku zama alama abu dai kuma ga abin bautan ku wa alaihi muta'allaqun bi qawli bi fatinina ai a hadan ba za ku zama masu gujewa guda ɗaya ba ba ku ɗaya ba ba ɗaya wanda zai zama masu guje mana in ji Allah illa man huwa sadil sai dai jahim man huwa wanda ya zama salal jahim wato abu ne na konawa a wutan jahima duk ilimin Allah daga ilimin Allah qala jibril lin nabi sallallahu alaihi wasallam jibril ne ya ga manzon Allah tsira da amincin Allah a wani guri وما منا إلا له مقام to معلوم lokacin da jibril yake raka manzon Allah za su je isra'i za a raka manzon Allah haza hikayatun ne an itiraf al mala'ikatu bil abudi yajraddan ala ibadatin wal ma'ana laysa minna ahad babu wani daya cikin nan namu illa lahu maqamun ma'lum fil ma'rifati wal ibadati wa imtisali ma ya amara Allah bi qala ibn abbas Abdullahi dan Abbas ya ce da mu ma fi samawati mawriyun a samman ba babu wani guri shibiran take guda illa wa alaihi malakun sai dai agun akwai mala'ika yusalla yana sallah wa ziyu yana da miƙila wani ƙaunar inna hadhihi salasa ayatun wannan aya guda nazala wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inda sirratul muntaha lokacin da ayan ya sauka sai na rasulullahi yana magare tigewa fata aka da jibril sai jibril da aka je magare tigewa sai ya ja da baya da baya فقال له النبي صلى الله عليه وسلم sai maza la yace ah huna tafaraka ni yanzu a wannan gurin a jibril zaka rabu da ni a wannan gurin zamu rabu qala jibril jibril yace masadi wa ana qadama min makani haza ai ba ni da iko ne tako guda daya daga wannan gurin eh ba ni da iko ne tako guda daya daga wannan gurin wa anzalallahu hikayatan anil malaikati shine Allah ya sauke wannan ma min nasu malaiku suka ce mu ba mu da wani wuri illa maqamu muna da guri ne sananni to yi ne a nan jibril ya tsaya sai na rasulullah ya gaba to kaji duk mala'iku na Allah inda Allah ya ajiye masa sananne ne wa inna wa inna lana Jibril ya ce nusafun mu wa inna daga cikin mu lana nusafuna daga cikin mu akwai masu sahu sahu a gada muna bi- muna shirya daga daga mu wajen sallah wa inna wa inna lana daga cikin mu nusabihun kuma wa inna inji jibril mu lana nusabihuna akwai masu tasbih munazzahuna Allah suna tsarkake Allah amma la yaliqu bihi ga abin da bai dace a dangana wa Allah ba wa in kanu la wa yaqulun in kanu ko da kafaran muka sun kasance ya na suna cewa law anna indana dhikran min al-awwalin lauda dai anna inda na zikirin a nan gare mu akwai wani littafi min al-awwali na farko min kitab ummul mariya daga littattafan al'ummatai da suka shuɗe la kunna ibadallahi al-mukhlasin ai na kula da mun kasance ibad mu bayi ne na Allah mu kula zina tsarkaka ku al-ibadatu lahu qala ta'ala fa kafaru bi ai ko suka kafirce al-kitabul ladhi ja'ahum da littafin da ya zo musu huwa al-qur'ani shine al-qur'ani al-ashrahu shine madaukakin min kita- min tilkal kutubi daga wannan da suna cewa da mun samu a taura ko linjila za mu bauta wa Allah da qur'ani ya zo kuwa yake nan suka kafirce kuma alhali qur'ani shine gaba da duk wa'annan littattafai to Allah yake ga sakamakon su a gaba فسوف يعلمون Allah yake ba komai tunda suka kafirce mana fasaufa da sannu a lahira ya alamuna aqibata kufrihim sa gane ƙaryan kafircin su ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين walaqad haqiqa sabaka ta gabata ta yi rigaye kalimatuna kalmam bin nasara na taimako li ibadin al mursalina ga bayan mu mursalai wayayi ne la aglibanna ana wa rasuli Allah yake da ni da manzanni na ne zamu rinjaye ku auhiya qauluhu ta'ala إنهم لهم المنصورون ko wannan magana ce innahum su bayan Allah na gari lahum a tare da al mansuruna akwai taimako a tare da su daga Allah وإن جندنا لهم الغالبون Allah ya ce wa inna jundana domin jama'ar mu rundunar mu na mu'minai lawul gabaluna su ne masu galibu na masu rinjaye alkufar ga kafirai bil hujjati wajen hujja wannan sarata da taimako alaihim a gare su fi duniya a nan duniya wa illam yansuru ba'ar minhum ko da ba a taimaki wani shayi daga cikin su ba fi duniya a duniya ba fil akhirati a lahira ne taimakon Allah yana nan a tare da su فتول عنهم حتى fata حين walla anu a arada anu ka kau da kanka da su ga kafiran maka hata yi na tumar bi har izuwa ga lokacin da za a umarce ka ya rasulullahi bi qitalihim ka kama su da yaƙi وأبصرهم فسوف يبصرون wa absirhum ka dinga saurara musu idan nazala bihim azab in dai azaba ya zo ka zuba musu ido ka kalle su fa sawfa da sannu yubsiruna aqibatu gurin za a ga yadda ƙarshen kafircin su zai kasance qalu fa qalu suka faɗi wannan yace za wai za su yi manzon Allah ibilanci mace nuzulu hadal azabi to nan azaban yauhi zai sauka qala ta'ala tahdidan sai Allah ya faɗi wannan dan ya tsoratar da su أفبعذابنا يستعجلون Allah ya ce ashe ku kafiran na maka abar yanzu ahe da azaban nan tamu ashe yasa ajiluna kuke garajen neman ta ahe da kanku kuke nema فإذا نزل بساعتهم فساء صباح المنذرين Allah ya ce to yake nan kuna garajen neman azabar mu fa idza yayin da nazala bi sa'atim azaban nan tamu ta sauka a farfajiyar ku finaye kuma a farfajiyar mu malam farra ya ce al'arabu laraba ta kafi suna yin zuwa ga zikirin sa'ati farfajiya an alƙawmi ga mutane ai idan azaba ta sauka a gare ku fasaha tur bisa shiba tur da wannan asuba shibawul munzarina na azuban wanda aka masa gargadi bai ji ba bi iqamu da zahiri maqamul murmari وتول عنهم حتى حين wata wala an juya ya rasulullah karba da zuwa har zuwa ga lokacin da Allah ya musu wa'adi وأبصر فسوف wa يبصرون shirka tun da gane musu da ya fazo ba da sannu yusiruna za su ga abin da zai sauka gare su na azaba سبحان ربك رب العزة ما يصفون subhana rabbika tsarkakan tsarki ya tabbata ga ubangijinka rabbil izzati ubangijin buwaya algalabatu mai rinjaye amma ya huna da abin da ake siffata masa bi anna lahu waladan na cewa yana da da وسلام على المرسلين wa salamun amincin Allah ya tabbata alal mursalin ga manzannin Allah al muballigina anillahi wanda zai isarwa daga Allah a tauhidi na tauhidi wasu yarayu da shar'o'i والحمد لله رب العالمين walhamdulillahi dukan godiya ya tabbata ga sarki Allah rabbul alamina shine ubangijin talakai ala nasarihim ga ya taimake su wa halaki kuma tare da ya halakar da alkafiruna kafirai